wasallam fa idza nasitu shi yasa lokacin da na mance tazakkiruni tunatar da ni wa idza shaka dukun fi idan ɗayan ku salati ya kokonto a cikin sallah sai na cikin sallah sai kokonto ya afku gare shi falyataharra to ya sawaba zaɗi abin da yake katarta wato ya ɗauka bisa kaɗan na'am shi yasa in yana kokonto ya raka abi ne ko raka uku to ya ɗauka bisa biyu tunda dai ya tabbatar ya yi bin kokwantar nasa akan raka'a ta uku ne ya zo da raka'a ta uku ko bai zo da ita ba falyutimma alaihi ya cika bisa wannan summa yusallimu sannan ya sallama summa yasjud sannan ya sajdatayni sujada sujada biyu
babu ma ja fil wato qiblati ya zama ba a dike nan zai yi na'am ba a dike nan zai yi Hmm.
to babu ma da babu abin da ya zo fil kiblati a game da alkibla wa man la yara al-i'adata a, da kuma wanda bai ganin cewa a sake sallah ala man saha bisa wanda ya rafkana fa salla ila ghayri sallah al-qiblati ba ga alkibla ba akwai a cikin malamai wanda suka ce wanda ya yi mantuwa ya sallah ba ga alkibla ba sai bayan ya gama sai ya gano ashe mantuwa ya ba nan ya dace ya fuskanta ba to ba a bukatarsa da sai ya sake sallah
wa qad sallama sun- nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama hakika wato malikawa dai su a wajensu suka ce an so ya sake sallah na'am matukar dai akwai ragowar wakaci muhutari na'am matukar dai akwai ragowar wakaci muhutari mm.
amma idan wakaci muhutari har ya fita to ba a son ya sake ma sallar na'am ba sai ya sake sallar ba Mm.
to wa qad sallama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallama yayi sallama fi rak'atay zuhri harka biyu na sallar azhar wa aqbala ala an-nas ya fuskanci wajhihi mutane da fuskarsa wato ya juya daga aljibla ya fuskanto inda mamumansa suke thumma atamma ma sannan daga baqiya baya ya cika abin da ya saura
حدثنا عمرو بن عون Mm.
قال حدثنا هشام عن wannan حميد bangare ne daga hadisin zuriya da ne نعم hadisin da aka ce hadisi ne mashhuri ingatacce Mm.
sahihuhu mashhuru in rawahu fawqa sunaini sahihuhu ka batar zuriya da yadi wal qabri lil ah, wal ghusl lil jum'ati qabri lil ilmi wa has- wa hasanu hadith talabil ilmi wannan hadisin wanda a nan buhari ya kawo yanki daga gare shi mu'allaki Mm.
to zai faɗe shi nan gaba cikakke نعم akwai inda zai kawo shi cikakke Mm.
to haddasa na amurna aune نعم حد- قال حدثنا هشام عن حميد عن انس قال anas ibn malik ya ce قال عمر sai na umar ya ce وافقت ربي في ثلاث na dace da ubangiji na a cikin matsaloli uku akwai wasu lamurra guda uku da na ce ga yadda lamurran nan za su kasance allah ya ce haka ɗin suke الله اكبر haka ɗin suke Mm.
sa wannan yana daga karama ko ɗaukaka ta saidina umar radiyallahu ta'ala an مم. قلت يا رسول الله magana ta farko ita ce na ce ya rasulallahi لو استخذنا من مقام ابراهيم ai ya مصلى dace a ce mun riki gurin da za mu ringa yin sallah مم.
idan mun gama dawafi dab da makamin ibrahim مم. فنزلت sai aya ta sauka wata واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ku riki wajen da za ku ringa yin sallah dab da makamin ibrahim in kun gama daga dawafi نعم وآية الحجاب abu na biyu da na samu dacewa da ubangiji a ciki shine ayat tsarin mata ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna مم. قلت na ce يا ya رسول الله rasulallahi لو أمرت نساءك da ka umarci matanka أن يحتجبن da ringa yin tsari فإنه يكلمهن البر domin ana samun والفاجر mutanen kirki ana samun mutanen da ba haka ba suna zance da su ونزل آية sai الحجاب ayar tsari ta sauka ita ce wannan ya ayyuhan nabi uqul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna مم.
zalika ne an yurabna fala yuzain مم. واجتمع نساء النبي abu صلى na الله عليه وسلم uku da na dace da annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun taru في الغيرة a عليه game da kishi a kansa وقلت لهن na ce da matan nan na annabi عسى ربه إن دلت أبني أقصى.
أزواجا خيرا idan منكن annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sakin ku zai yi Mm.
ubangiji ya musanya masa matayen da yake sun fi ku
ونزلت هذه الآية sai aya ko ta sauka haka a sai rabbuhu in tsallaka kunna an yi badilahu a zuwa jan hairan min kunna مم.
sufaye masana Allah suka ce irin wannan مم.
yana daga irin yadda Allah subhanahu wata'ala wasu a cikin bayansa Na.
yakan tsinkayar da su abin da yake a rubuce a lawul mahfuz sun Allah faɗa Akbar.
wasu su faɗa sun sani wasu faɗa ma ba su sani ba an tsinkayar da sun abu ya shiga zuciyarsu amma ba su san me aka tsinkayar da su a kai ba saboda ai mutum yakan yi karo da abu har ya ɗauka amma bai san menene ba bai san hakikanin wannan abun ba Ah, shi yasa irin wannan wato ɗaukaka ce dai ga sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu مم.
malamai suka ce wayannan wuraren sun kai wajen goma sha takwas نعم wanda a ciki wajen guda goma sha hudu ko sha biyar duk a ƙur'ani ne sauran a hadisi ne inda za mu ga jalaluddin suyudi ya waƙe su a ƙasidarsa ƙarfus samar fi muwafaqati umar inda yake faɗa cewa alhamdulillah sallallahu ala nabiyyihi allazi tabahu يا سائلي والحادثات تفسر عن الذي وافق فيه عمر وما يرى أنزل في الكتاب موافقا لرأيه الصواب خذ ما سألت عنه في أبياتي منظومة تامن من شتاتي ففي المقام وأثار بدري وآيتي تظاهر وستر يا يتيغ بدا فدسو هيكا وجنبري قوم شابير ذا قرآني sannan ya kawo waɗansu wanda yake su a hadisi ne Ah, sannan kuma ya ce wato akwai waɗansu guraren kaɗan a ƙur'ani wanda su kuma sun zo dacewa da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu. wa fil qur'ani min muwafiqis siddiqi eh, ma- ma ma- ma huwa qad ja'a bit taqiqi ka qawlihi huwa allazi yusalli alaykum wa azim bihi min farali tun kan ayan huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatu tasawka sayyidina abubakar ya faɗa huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatu sai ga aya ta sauka daidai da haka haka nan ya faɗi cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasulahu sai aya ta sauka dacewa da shi shi yasa wannan eh, a ƙarshe yake nazartu ma wajadtuhu manqula falhamdulillahi ala ma aula to حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني همير قال سمعت انسا da بهذا wannan hadisin حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن Ana عبد الله بن دينار Buhari bai kawo hadisinsa a asali sai dai a mutaba نعم eh, sai dai mm, a mutaba نعم Mhm, wato abin da ya sa nan ya kawo wannan mutaba dan mai da dawilo wato ana ganin yakan yi wato tadalisi تو.
don hadisin da ya gabata bai bayyana da ji ba cewa ya an anas Eh, wa- to a nan ko ya fito fili ya bayyana da cewa ya ji hadisin daga anas Na.
ala Mhm.
sami ito anasan Mm.
Ah, to shine fa'idar wannan mutaba'ar da Buhari ya Na'am, kawo.
na'am.
Ah, Ibn Ayyuba da inda asali ne Buhari ba zai kawo hadisinsa ba amma kamar a mutaba'a yakan kawo shi.
Mhm.
To
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس mm, wannan عن عبد hadisin na الله بن Muwaɗa ne.
دينار Mm.
عن عبد الله بن بن عمر قال Ah, Abdullahi bin Umara ya ce من الناس بقباء mutane suna kuba في صلاة suna السوري cikin sallar asuba إذ جاءهم آت sai ga wani mai zuwa ya zo musu an ce wanda ya zo musu din abba dubnu bishirin ne مم.
abba dubnu bishirin مم. فقال ya ce إن رسول الله صلى الله عليه hakika وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قد أنزل عليه الليلة an قرآن sauka masa da Qur'ani a daren nan وقد da ya أمر wuce. an umarce shi a wannan Qur'anin da aka sauka masa wannan ayoyin na Qur'ani da aka sauka masa أن يستقبل الكعبة cewa ya koma fuskantar Ka'aba fastaqbaluha kuma ku fuskance ta wa kan wa kana Wato ko wuduhum ila shami fastaqbaluha sai suka fuskance ta da can suna kallon sham ne da can suna kallon arewa ne sai suka dawo suka koma kallon ka'aba Na.
kallon kudu Mm.
wato ruwan asili shine fastaqbaluha Mhm.
a sauran ruwayoyin kuwa fastaqbaluha na'am wa kana wuduhum ila shami da can suna kallon sham ne fastadaru ila sai suka al-ka'bati juya zuwa wajen ka'aba
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال abdullahi mas'udin ya ce صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا ya yi sallah a zahar raka'a biyar فقالوا sai da ya sallama sahabbai suka ce أزيد في الصلاة ya rasulallah ƙari akai a sallah yanzu a zahar an mai da ita raka'a biyar ne قال وما ذاك sai ya ce "Ah, me yasa kuka yi wannan tambayar قالوا Suka ce- صليت ai خمسا raka'a biyar kai sallar nan ta haka
فصلى رجليه sai manzo Allah ta washe kafafunsa وسجد ya yi سجدتين sujjada sujjada biyu na rafkanuwa
باب حك الوزاق باليد من المسجد to kuma tashi nan ba ta an gama maganar alƙibla Na'am.
da hukuncin masallatai kuma نعم wannan ahkamul masajidi Na'am.
hukuncin masallatai me ya dace a yi masalla a yi a masallaci me ya bai dace a yi a masallaci ba مم.
to alhamdulillah akwai wannan saboda yana da wata illa ne shi yasa ba a kawo hadisin nasu asala wanne Ya.
eh shi shi wannan ba bai kai matsayin wanda za a kafa hujja da shi kai tsaye ba sai dai a iya karfafa ruwaya da shi yauwa bai kai matsayin wanda za a kafa a saboda kiyayewarsa ba ta kai irin can yadda ake bukata yadda shi buhari yake ganin ana bukatar a sami kiyayewa ba kiyayewa ta ba ta kai wannan matsayin ba to
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
صلى الله عليه وسلم to باب حك الوزاق باليد من باب.
المسجد cewa a kankare majina ko yawo da aka tofar daga masallaci a sa hannu a kankare shi نعم ana cewa buzaki ana cewa busaki ana cewa busaki kuma da sun Mm.
ya sa ko da zaira ko da sanyi ko da sun ɗaya ne ne ma'anar su daidai abinda aka kako aka tofar نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallama رأى نخامة في القبلة da aka tofa a bangon alƙibla da masallaci شق ذلك عليه wannan ya nuna ya damu manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ya damu da wannan abin da ya gani abu ne wanda bai dace ba حتى رؤي في har وجهه aka gane damuwar a fuskarsa har aka gane damuwar a fuskar manzo sallallahu alaihi wasallam فقام ya tashi فحكه ya بيده je kankare da hannunsa فقال sannan kuma manzo Allah alaihi salatu wasallam yake إن أحدكم إذا قام في ya صلاته tashi a sallarsa فإنه يناجي ربه shi yana asiri ne da ubangijinsa shi yana asiri ne da ubangijinsa أو إن ربه بينه وبين القبلة koko ubangijinsa yana tsakaninsa da alkiblarsa ولا يبقن أحدكم shi قبل yasa kada ɗayan ku ya yadda ya ce zai kako wani abu ya tofar wajen alkibla ولكن عن يساره in ma ya kama sai ya tofar din ya tofar daga ɓangarensa na hagu أو تحت قدميه ko ko ƙarƙashin ƙafafunsa
ثم أخذ طرف ردائه sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki gefen mayafinsa فبصق ya فيه nuna musu yadda za su ya tofi a cikinsa ثم رد بعره على بعض sashensa masa sashe wato ya murje shi a cikin junansa فقال sannan ya ce Au ya fa'alu hakaza.
ko ko ya aikata yadda kuka ga na nuna muku wannan yana daga koyarwa da nunawa Na'am.
koyarwa wanda aka yi a aikace مم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر مم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama رأى بساقا في جدار القبلة ya ga yawo da aka tofar a bangaren alkibla a bangon alkibla fa haka hu ya kankare shi sun ma ƙabala alan bayan nasi ya kankare shi ya fuskanci mutane fa ya ƙala ce iza kana dukkan in musalli ɗayan ku ya zama yana sallah fala yabsu kai ya qibala ce zai wajhihi tofar da yawo ko majina wajen fuskarsa fa inna allaha qibala wajhihi ubangijinsa yana fuskantarsa
iza salla matuƙar da yana sallah matuƙar bawa yana sallah to Allah yana fuskantarsa حدثنا عبد الله بن يوسف wannan wato wannan hadisin ya ƙara nuna mana cewa wanda da yake sallah ko da ma ba a san sallaci ba ne kada ya ce zai tofi gabansa wato wajen alƙibla wajen inda yake kallo مم.
to da sana Abdullahi ibn Yusuf shi ma da wannan hadisin kamar wanda ya gabata na Imam Malik ne مم. قال أخبرنا مالك آه.
عن هشام بن عروة آه.
عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ya karbo wato urwatu ibn zubair ya karbo hadisin daga hala ta sa kanwar mahaifiyarsa ita ce aisha uwar mumune Allah ya kare da a gare ta أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار ya القبلة ga wata بساقا majina da aka kako aka tofar a bangon alkibla أو بساقا koko ya ga yawo أو نخامة koko majinar da yake an kako ta ta baki فحكه wato muhadu majinar da take ta daga hanci نعم bisabu ko yawo Mm.
muhammad ko majinar da aka kako ta kirji aka tofar ta baki مم.
manzo فحكه Allah sallallahu alaihi wasallam ya kankare wannan مم. باب حك المحاط بالحسام babu cewa المكري a iya kankare majina da tsakuwa a sa tsakuwa a kankare majina daga masallaci وقال ابن عباس Abdullahi Abbas yace إن وديت على قذر رلب idan ka taka kazanta wadda take danya فغسله wato ka tsa- wato ka taka kazanta wadda take danya to ka wanke ta وإن كان يابسا فلا idan ko busasshiyar kazanta ce ko najasa ka taka to wannan ba ma sai ka wanke ba مم.
a wannan ba sai ka wanke ba مم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد حدثاه ان رسول Musa din da aka fara fita a farkon isnadin shine Musa Tabuzaki نعم wanda da Zafar Rawi yake cewa Musa Tabuzaki Rawil Awwali to wanda shine wannan Musa Tabuzaki ke shine Musa bin Isma'ila to ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى Abdurrahman نقامه ibn Auf Umar ibn Abdurrahman ibn Auf ya ce Aba Huraira da kuma Aba Sa'id Hudri sun faɗa masa Na'am.
cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga majina في جدار a المسجد bangon masallaci duk waɗannan sahabban guda biyu suna daga sahabban da yake sun rawaito fiye da hadisi dubu shi abu hurairah na sa ya haura dubu biyar ba ko Mm.
a shi ko abu sayyid al-hadith hudri dubu da ɗari ɗaya da saba'in ya rawaito Mm.
to a cikin su wato shine mai kasar hadisai Na'am.
shine dangane da hadisai na su suka kaɗan dubu da ɗari ɗaya da saba'in مم.
to فتناول Satan حساة sallallahu alaihi wasallam ya ga makakin da aka yi aka tofar a bangon masallaci مم.
kada na wata da sai dan wata tsakuwa ya فحكها kankare ta فقال maza Allah ya ce اذا تنخم idan احدكم ɗayan ku ya kafo wani abu ولا mana يتحمل قبل kai وجهه ya ce zai doshi wajen fuskarsa wajen tofarwa ولا عن ko يمينه daga damansa وليبصق عن يساره yasa aka ce kai tofa daga dama to damansa matsakamci yana sallah daga damansa akwai mala'ika shi yasa kada ya tofa daga wajen dama to نعم ko kuma dan cewa ai dama koyaushe mutum da wani da hannun da akwai da Mm.
to amma wanda yake daga dama mai rubuta kyawawan ayyuka Mm.
ne shi ya sa tun da shi rubuta kyawawan kyawawan ayyuka na mutum yake to mutum ya ladabi tare da shi kenan مم.
sai dai in zai tofi ya tofi daga wajen hagu أو تحت قدمه اليسرى karkashin kafarsa ta hagu
باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة a wannan babi ne wato da hadisin muslim ma ya rawaito shi نعم ga kuma nan gaba buhari zai sake kawo shi a kitabu salati babin cewa kar mutum ya tofi daga damarsa kai tofar da yawo daga damarsa in yana sallah حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه cewa ba hurera da ba sai idul hudri sun zantar da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama رأى نخامة في ya عيد aida المسجد majina da aka kako aka tofar a ban- a bangon masallaci فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حساتا ana ɗauko tsakuwa نعم فحتها kankare ta ثم قال sannan manzala ya ce ذات نهم أحدكم idan ku ya kako majina ya tofar فلا يتنحم domin قبل zai tofar وجهه da ita a gabansa ولا عن ko يمينه daga damansa وليبصق عن sai ya tofar da يساره ita daga hagun ɗinsa أو تحت قدمه اليسرى Sa ta hagu
حدثنا عبس بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم daga anas ibn malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce نعم لا يتفلن أحدكم بين يديه ɗayan ku ya ce zai tofi ta a gabansa Wala.
kofar gabansa yana sallah Hmm.
wato ana cewa la yatfilanna ana cewa kuma la yatfulanna نعم tafala babun atala ne Na'am.
ya sa murari in ya iya zuwa ya tfilu ko a ko kuma ya tfulu Hmm.
ko ya tfilu ko ya tfulu to نعم ولا عن kai يمينه zai tofar da yawo ko majina daga bangaren sa na dama ولكن عن in يساره ya kama sai ya tofar to ya tofar daga hagu أو تحت ko daga رجله kasar kafarsa karkashin kafarsa مم. باب ليبزق عن يساره babu idan ya kama mutum sai ya yi tofar da majina ko yawo to ya tofar da shi daga wajen hagu أو تحت قدمه اليسرى ko karkashin kafarsa ta ta hagu wato malamin da wani Allah kare da gari ya ce a cin da na musulunta sake tofar da yawo ko majina ta bangare na da dama ba Allahu Akbar.
Eh, ban taɓa ban ban sake ba to eh, imam malik ya ce in ba sallah mutum yake ba dan ya tofar da wajen namansa wannan ba ne نعم amma da shi malamin da wani sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama yake ganin bai dace ba yake bai taɓa yi ba amma wai dole Umar ibn Abdul Aziz Khalifa Adali cewa ya ce da ɗan sai ya yarda ko da ba sallah yake ba ya ce zai tofi wajen dama ya tofar da ko majina wajen dama مم.
to babu wannan babi ne biyar zuk an ya sare idan ya kama zai tofar da yawo to ya tofar da wajen hagu ɗinsa أو تحت قدمه اليسرى Sabo.
حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك Ya قال ga Rasul Malik Kala ya ce, قال النبي صلى الله عليه وسلم Alaihi wasallam ya ce, إن المؤمن Hakika mumini, إذا كان في الصلاة matuƙar da yana cikin sallah, فإنما يناجي ya ربه yi daina a fili ne da Ubangijinsa.
لا يبزقن بين Shi يديه ya sa zai tofar da wani abu, ba daidai da ya ce zai tofar da abin gabansa ba.
ولا عن يمينه Ɓangaren hadamarsa.
ولكن عن In يساره ya kama sai ya tofar to ya tofar da wajen hagu, أو تحت قدمه ƙarƙashin kafarsa, kafarsa ta hagu.
حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallama ابصر نخامه wata majina da aka tofar في قبله المسجد alƙiblar masallaci فحكها ya sa بحصاة tsakuwa ya kankare ta ثم نهى ان يبزق الرجل بين يديه zama hani daga mutum ya ce zai tofar da wani abu a gabansa او عن يمينه ɓangaren damarsa ولكن عن Sai ya يساره tofar ɗin ma to ya tofar daga hagu او تحت قدمه اليسرى hagu وعن الزهري سمع حميدا عن ابي سعيد نحوه kamar wannan hadisin da ya gabata باب كفاره البزاق في المسجد babu ka fara da wato tofar da yawo a masallaci me za a kankare wannan laifin حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد- Annabi Malik ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce البزاق في المسجد خطيئة yawo a masallaci laifi ne zunubi ne وكفارتها دفنها kare kankare wannan zunubin shine abin ne wannan yawo da aka tofa in aka binne shi wato inda yake masallacin turbaya ce ko rairayi ko yashi مم.
wanda ta abin ne to aka binne shi kenan an kubuta daga laifin مم. باب دفن النخامة في المسجد Ah, wato babu ban binne ya majinar da aka tofar a masallaci مم. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya karbo daga manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce idza qama ahadukum ila salati idan ɗayan ku ya tashi zuwa ga sallah fala yasuk sai amamahu ya ce zai tofi gabansa ya ce zai tofar a gabansa fa inna ma yunadi domin Allah yana asiri ne da Allah ma dama fi musalla yana cikin wurin da yake sallah wala an yaminihi kada ya ce zai tofar daga wajen dama fa inna an yaminihi kan malakan akwai malaika daga bangaren damansa wal yasuk an yasarihi sai dai ya tofar daga hagun ɗinsa in ya kama sai ya tofar da aw ta ta qadamihi uku daga ƙarƙashin kafarsa kayarfinuha binne ta
babun idza badarahu albazaqu babu idan majina ko yawu ya ga ya gaggautuwar fitowa daga mai sallah ya zai
fali akhuz bi tarafi to sawbihi yadda zai sai ya sa gefen tufafinsa ya ɗebe yawun nan ko majina نعم حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam راى نقامة ya في ga majina القبلة a alƙibla فحكها ya بيده kankare ta da hannunsa فرؤي منه كراهية aka ga cewa bai so haka ba kwarai ya nuna a fuskarsa cewa bai so haka ba او رؤي كراهيته ko لذلك ko aka ga kin manzo sallallahu alaihi wasallam ga wannan وشدته عليه da cewa abin ya damu manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi tsanani gare shi وقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ان احدكم اذا قام في صلاته hakika ɗayan ku in ya tsaya a cikin sallarsa فانما يناجي ربه hakika yana asiri ne da ubangijinsa او ربه بينه وبين قبلته ubangijinsa na tsakaninsa da alkibla ولا يبزقن في قبلته yasa kai ce zai tofar da yawo ko wani abu wajen alkibla ولكن عن ya يساره kama sai ya tofar din ya tofar daga hagu أو تحت قدمه kafarsa
ثم أخذ طرف alaihi ردائه salatu wassalam ya dauki gefen mayafinsa فبزق ya فيه tofi a cikinsa ورد ya mai بعضه على بعض da sashi قال Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أو يفعل aikata هكذا yanda kuka ga nayi ko ya aikata yanda kuka ga nayi مم. باب إذة الإمام الناس a wato da hadisin an fahimto daga gare gare shi cewa lalle ne akan wanda yake liman ko wanda yake jagora ya rinka bincika halin da masallatai ke suke ciki نعم dan ya ga abin da bai daidai ba ma ya gyara نعم a ba da ya gyara مم.
kuma daga wannan hadisin malamai suka ce za a iya gano cewa ashe da mutum yana sallah ya yi tofi ba za a ce sallarsa ta ɓaci ba kenan نعم wurin ya gyara murya a wato sai dai da da fi inganci wajen malikawa da shafi'awa da na hanafilawa gyaran murya ko busa a sallah in ya zama harafi ya bayyana su malikawa su shafi'awa da hanafilawa suka ce in ya zama ya harafi biyu ko ko harafin da za a iya gane shi za a iya gane ma'anarsa Na'am.
sallah sai ta ɓaci Eh, sai sai ta ɓaci wannan ko fisalati kalkala wa abidu zalika mukilun lisalati نعم yanda mai risala ke faɗa yin busa a cikin sallah kamar yin magana ne kamar da ya da gangan to ya ɓata sallarsa Na'am.
Ya, amma da wannan hadisin kayan zara sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi wannan sallarsa ta ɓaci ba نعم to
باب إذة الإمام الناس babu liman ya rinda wa mutane gargaɗi في إتمام a الصلاة cikin cewa su rinda kula suna cikin sallah
وذكر القبلة haka nan kuma wannan babi a cikin ambatar alƙibla مم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Sallallahu alaihi wasallam kala ya ce هل ترون قبلتي ها هنا kuna ganin in na tashi ina sallah nan nake kallo ko ko ga na tashi ina sallah ga inda nake kallo gani kuke a sannan iyaka nan nake gani domin ga al'ada mutum inda ya fuskanta inda idanunsa suke duwa ai iyaka nan yake yake gani to Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya nuna musu cewa shi ba kamar su yake ba ba kamar sauran mutane yake ba a wannan bangaren to فوالله ما ya يخفى rantse علي muku خشوعكم da Allah tsoron Allah ku a cikin sallah baya koya gare ni domin ina ganin ina ganin ku ta baya ولا ركوعكم Ah, kana min ah, halfihi yara alqawma fal halfu ladayhi ka annaha tilqa'u ko ka annahu tilqa'u yadda sayyidi yusuf nabhani yake faɗa ba za ka sallallahu alaihi ya kasance yana ganin mutane yana ganin abubuwa ta baya shi yasa shi bayan kamar gaban ne Allahu akbar.
shi ne a shi bayan kamar gaban ne a haƙƙin to wala haka rukuku da rukun ba ya koya gare ni inni la arakum min wara'i tsari hakika ni ina kallon ku ta bayana
حدثنا يا بن صالح مم.
قال حدثنا فليح بن سليمان مم.
عن هلال بن علي عن انس بن مالك قال ibn malik yace صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة sallah wata sallah ثم رق- رقي المنبر sannan da ya gama ya hau mimbari فقال في الصلاة da wato rakiya shine da duk sauran larabawa wanda ba mu tsaye نعم wani tsaye irin wanda suka ce raka raka نعم wanda alaƙiya suka ce laƙa laƙa Hmm.
ko wariya su ce wara مهم.
to ya ce فقال في الصلاة ya yi magana a game da lamarin sallah وفي الركوع ya faɗa ya yi bayani game da ruku'u إني لأراكم من ورائي ku tabbata ni ina ganin ku ta bayana كما أراكم kamar yadda nake ganin ku ta gaba kamar yadda nake ganin ku da gaba shi yasa ku yi kula da sallah ku kula da ruku'u مم. باب هل يقال مسجد بني فلان kuma wato bayan Allah waɗanda suke lamarin su gaba ɗaya ya koma ga Allah so da yawa ba wa kusan na yi tare da su akan musu buɗi su san irin me yake kallo a sallamin tasu akan musu buɗi su san irin abin da yake yawo a zuciyarsa sanda ake sallah نعم أكبر yasa akwai wani bawan Allah ɗalibi ne na ilimi ko malami ne ma yana sallah bayan wani masanin Allah wanda shi ma malami ne babba kuma a ilmai na zahiri da aka gama sallar sai wannan masanin Allah limamin ne yake cewa da shi ya sallar wanda ana sallah yana tuna babobin salami shi ana sallar saboda karatu ya sa a gaba yana tuna wasu maganganu da aka yi a babin salami sai wannan limam masanin Allah yake cewa da shi ya sallar wanda ana sallah a maimakon zuciyarsa a ce ta fuskanci Allah amma shi ya fuskanci babin salami ne wannan yake kokarin iyawa to kaga wanda fa ya fuskanci karatu ma yana tunani akan matsaloli na ilimi a sallah aka ce abin da ya aiba shi ne ya dace ba ba wajen yin haka bane to ballantana kuma wanda shi yana sallar wasu abubuwa can yake tunani wasu abubuwa can na duniya yake tunani to
باب wannan babi ne هل يقال مسجد بني فلان daidai ne a ce masallacin suwa ne daidai ne a ce masallacin suwa ne shi da asali masallaci aina Allah ne مم.
وأن المساجد لله إنما يأمر مساجد الله باتو هكا إنما يأمر مسجد هوبا كو مساجد هوبا كو مساجد قومه مساجد الله أكيد يزا أصلي مسلاتي بانا قوة بني نا الله ني تو أما a iya cewa masallacin suwa ne dangane da cewa ta yi a bukaci a yi ta'arifinsa ta yi abu ka ta magana a kan masallacin yanzu kana so kai magana kan masallaci aka ce ba ba ma za ka iya cewa masallacin suwana ba ai ka iya zamo a kasa gane wani masallaci kake nufi to shine za a yi bayani akan wannan dai a nan نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama سابق بين الخيل ya yi tsere tsakanin dawakai التي ادمرت wadda yake an koya mata wato an tanade ta don tsere مم.
an tanade ta don tsere مم. من الحفياء daga gu da ake kira hafiya'u وامد حسنية الوداع a fagenta inda za ta kai a ƙarshen tseren shine saniyatul awada an ce tsakaninsa da hafiya'u mul biyar ne ko shida ko bakwai مم. وسابق بين الخيل التي لم تضمر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi tsere tsakanin dawakan da su ba a tsaya an koya musu ko an tanade su don tseren ba من الثنية daga saniya إلى مسجد بني زريق masallacin bane zuraiki wannan shine mahallin shahid aka ce masallacin banu zuraiki shi yasa duk malamai sun gamu akan cewa irin wannan ba laifi sai ibrahim nahai ibrahim nahai ya ce da allah ya ce masallaci na sani to ba daidai bane ka ce masallacin suwa ne ba suwa nan da suke da masallaci duk masallaci na allah ne sai dai dama dama ma ka ce masallacin unguwar suwa ne masallacin allah da ke unguwar suwa ne unguwar da ya tasu ce amma masallaci su kare wa allah kare
نعم وعن عبد الله بن عمر cewa abdullahi bin umara كان في من سابق بها ya kasance a cikin wanda suka shiga tseren da aka yi da waɗannan dawakan مم. باب القسمة babun cewa rabo a a raba abu وتعليق القنو في المسجد da rataye nunan dabino a masallaci mutum ya ciro zarbar dabino ya zo ya rataye nonon dabinon a masallaci don tayo a samu masu bukata su zo su ɗauka su ce
قال أبو عبد الله buhari abu abdullahi buhari ya ce القنو ilmu القنو al'isbu nunan dabino والإثنان قنوان a guda biyu sai a ce kinwani مم.
kinwani مم. والجماعة أيضا قنوان jami'in kuma a ce kinwano ya yi daidai da wannan makarar nan ko sannan an faɗa a karatu cewa sinu ana tasniyarsa sinuwani a halin rafa in halin nasba ne a ce sinuwaini in wani ajiyarsa a ce sinuwano مم.
to ga na biyu ma an samu kinu نعم Eh, sai dai sai a dubo kuma ragowar irinsu ko نعم kinu ɗaya kinwani da ya guda biyu a halin rafa in halin nazara ne a ce kinwaini ko halin jarra jam'in kuma kinwanu yasa sigar tasniyar in dai a halin rafa ne da kuma sigar jam'in duk ɗaya ne مم.
duk ɗaya ne مم. مثل السنوين kamar والقنوان sinu da sinuwani kamar sinu da sinuwani wannan fassara ce da da buhari ya kawo Mm.
ya sa sau da yawa buhari ya kan kawo fassara don ya fassara kalma dangane da rubar na'am to وقال إبراهيم a ibrahim ibn ahman ya ce يعني ابن تحمانا yana nufin dan ahmana dan shubata hurasani مم.
to أنا عبد العزيز بن صهيب ya kawo daga abdulaziz ibn suhaib أنا أنس daga anas ibn malik رضي الله Allah عنه ya kara yarda gare shi قال ya ce أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukiya daga kasar Bahrain an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukiya daga kasar Bahrain wanda aka ce dubu ɗari ne dukiya ce mai yawa
فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce انصروا في masjidi المسجد shi a masallaci bai yadda an kai gidansa ba ma alaihi a wasallam.
masallaci ya ce a zuba dukiyar nan مم. وكان أكثر مال أتي به عند رسول الله wannan صلى الله عليه dukiya ce وسلم mafi yawan dukiyar da aka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam فخرج رسول الله صلى aka الله عليه وسلم إلى الصلاة manzo Allah lokacin sallah ya fito zuwa ga sallah ولم يلتفت إليه bai saurari maganar dukiyar ba ga dukiyar aka yi sallah
فلما قضى الصلاة yayin da ya gama sallah جاء sannan ya zo فجلس ya إليه zauna a wajen wannan dukiyar وما كان يرى أحدا إلا bayan da za a yi أداه.
zaman nan da ya ga wani sai ya ɗiba daga dukiyar ya bashi kai ne ka zo wucewa to ungo kai ne ungo kai ne ungo صلى الله عليه وسلم إذ جاء العباس رضي الله sai عنه ga abbas amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo فقال يا رسول الله yace ya rasulallahi ka آتني bani man daga dukiyar nan gashi kana ta rabawa mu ga mu yan gida a bamu mu فإني فاديت نفسي domin da ina da kuɗi amma da yake na fanshi kaina ranar yakin badar وفاديت عقيلا na fanshi a ƙiru ma shi yasa duk dukiya ta ta tafi فقال له رسول الله صلى الله عليه ya وسلم ce خذ zo ka ɗiba da kanka kai ba baka ma za a yi ba zo ka ɗiba da kanka Allahu akbar فهز في ثوبه sai da na abbas ya zo ya ɗiba ya kamfata ya zuba a tufafinsa ya kamfata ya zuba a tufafinsa ثم ذهب يكله sannan ya ta- ya tashi zai miƙe ولم يستطع sai ya kasa miƙewa ya ɗiba da yawa abin har ya fi ƙarfinsa ya kasa miƙewa فقال يا رسول الله ya ce ya rasulallahi وأمر بعضهم- بعض- بعضهم يرفعه ka إلي umarci wasu a cikin sahabbanka ya taimaka min ɗaga mana قال لا Allah Allah ce ba wanda zan ce ya taimaka ma za ka iya ɗauka kawai ka ɗauka ka tafi قال qala farfahu anta alayya sai sai na abbas ya ce to kai taimaka min dora kai ka taimaka min dora qala sai la Allah ya ce ba zan taimaka ma ba
fa nasara minhu ban za sai na abbas ya dan ɗiba ya rage thumma zahaba yuqilluhu sannan ya tashi zai miƙe da shi sai ya kasa fa qala ya sai ya rasulullahi rasulallahi umur na ba'arun ce ka yarfa'u umarci wasu cikin sahabban kaman ya taimaka min dora qala la ya maza Allah ce ba wanda zan umarta qala farfahu anta ya alayya ce kai ka taimaka min dora ma qala la maza Allah ce ba zan taimaka ma ba fa nasara minhu Abbas da ya sake ragewa thumma hatamalahu sannan da kyar ya ɗa- ya ɗaga da shi qala qaw ala ya ɗora a kahibi kan kafaɗarsa thumma dalaqa sannan ya tafi kama zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yutubu basarahu kallonsa ya biyan masa da kallo hatta khafiya alaina har Abbas ya ɓuya daga gare mu ajaban min hirsihi na mamaki irin yadda yake kwaɗayin tara dukiya yake kwaɗayin dukiya
kama kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama miƙe ba daga musamman wannan min hadir manzon hamu alhali akwai dirhami ɗaya daga ciki duk an gama rabawa ba a rage kome ba sallallahu alaihi wasallama
to babu man da ali da amin fil masjidi na wannan ba- wato babi akan wanda ya ce a zo a ci abinci a masallaci daidai ne a kai abinci don a taru a ci a masallaci ko kuwa wa man ajaba fihi da kuma wanda amsa ya je gayyatar da aka yi masa a masallaci حدثنا gayyatar cin abinci da aka yi a masallaci مم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله سمع انسا ya ji anas wato shi ishaq mahaifinsa abdullahi da anas duk uwarsu daya amma ba su haɗa gubara مم.
ya sa sabbin nan kamar ɗan anas ne نعم dan dan uwansa ne da umi مم.
ya karwa hadisin daga ha'a wato ammin nan nasa dan uwan ubansa da umi shi sai na anas anas ya ce وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد sallallahu alaihi wasallam yana masallaci معه ناس akwai wasu mutane tare da shi فقمت na tsaya فقال لي maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni أرسلك أبو طلحة Abu Dalhata ne ya aiko ka shi Abu Dalhata sunansa Zaidu sunan mahaifinsa Sahal Hmm.
yana cikin nukaba'u daren akaba Allah shi ne mijin uwar anas Mm.
ba shi ya haifi anas ba amma ya auri uwar anas ne Mm.
shi abu da hata ya wafati a madina hijira ta talatin da biyu Mm.
a zancen da ya fi inganci to
قلت نعم na ce kwanan shi ne ya aiko فقال لدعام ni ya ce abinci ne da yake gayyata mu mu zo mu ci قلت نعم na ce kwanan abinci ne yake gayyata فقال لمن معه yi manzo Allah ce da waɗanda suke tare da shi قوموا tashi mu je Allah فانطلق sallallahu alaihi wasallam ya tafi وانطلقت بين ya أيديهم wuce gaban su مم. باب القضاء وال...
wannan hadisin nan gaba buhari zai kawo shi a waje hudu zai kawo shi a kitabul alamatin nubuwa zai kawo shi a kitabul alima zai kawo shi a kitabul aiman wani zuwa waje uku kai kenan to ma- muslim ma ya rawaito hadisin a guri biyu kitabul salatu da kitabul alima haka nan abu da da tirmidhi da nasa'i duk sun rawaito wannan hadisi نعم to babu qara'i واللعان في babin المسجد yin alƙalanci da cewa a yi li'ani in za a yi li'ani a yi a masallaci
مم. حدثنا يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن شهاب عن سالم بن سعد ان رجلا قال wani mutum ya ce يا رسول ya الله rasulallahi أرأيت رجلا ba ni labari da a ce wani mutum وجد مع امرأته sami رجلا namiji tare da matarsa أيقتله a shi namijin da ya samu tare da matarsa yana zuna da matar tasa shi mijin nan na matar daidai ne ya kashe shi فتلاعنا في المسجد to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya kawo da kai ya sake ba a ƙarshe dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sai ya ce Allah ya yi hukunci a game da kai da matarka الله fatala ana ani a masallaci
وأنا شاهد ina wajen a gabana aka yi li'anin ah, wato in ji sahalin musa'adin مم. باب إذا دخل بيتا babu cewa idan mutum ya shiga gida يصلي حيث شاء ya yi sallah inda ɗi yake so Hmm.
wato an masa izini ya shiga gida to ba lalle sai ya nemi a yi masa izini ya salla a wani waje daga gidan ba Na'am.
inda yake so ma ya iya salla na'am aw haisu umira ko ko inda aka nuna masa ya salla wala ya tajassasu amma ba daidai ba ne na an masa izini ya shiga gida ya tsaya yana binciken gidan
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع عن اتبان بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama اتاه في منزله ya je wajen itibanu alhali itibanu yana gida ana cewa itibanu ana cewa utbanu نعم da itibanu da utbanu duk ya zo a sunan نعم maza Allah ya je wajen itibanu a gidansa a ce ranar asabar ko ya je masa مم.
tare da shi tare da zuwa sallallahu alaihi wasallam akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar مم. فقال yace أين تهب أن أصلي لك من بيتك؟
wato bayan wannan sanda bayan ya makance ne da bayan yana zuwa masallaci amma da ya makance yake cewa da manzo ya rasulullah ina so ka zo kai sallah a gida na inda kai sallah sai in mai da shi masallata ta ne kai sallah a nan wajen tunda yanzu ba ni da ikon in zo wajen ka koyaushe ba kamar da da nake gani ba koyaushe na iya zuwa amma yanzu aka yi ruwan sama ru- han- wasu hanyoyin suka cika da ruwa tunda ba gani nake ba ban san inda zan taka ba ta yi haɗa cikin ruwa a hanyar ruwa don za ka sallah wasu gashi ne je wajen ka yake cewa da shi ina kake so in sallah a gidanka
قال tubanu ya ce فأشرت له إلى مكان zo sallah wasu wani waje فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا ko خلفه muke sahu bayansa فصلى ركعتين sallah raka'a biyu ya sallah raka'a biyu مم.
ya sani yana nuna ashe tabarruki da asaru salihina musamman ne ke shugaban salihina din manzo sallallahu alaihi wa sallam مم. باب المساجد في البيوت babin cewa daidai ne a ringa masallatai a cikin gidaddaji مم.
daidai ne a yi masallatai a cikin gidaddaji
وصلى البراء بن عازب في مسجده bara da azumi ya salla a masallacinsa Fi darihi masallacin gida a jama'atan.
gidansa, ya salla dai
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع الانصاري ان اتبان بن مالك cewa tubarun malik وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wa sallam ممن شهد بدرا من الانصار halarci yakin badar a cikin mutan madina انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انكرت gani بصري na yayi rauni وانا اصلي لقومي gashi ne nake wa mutane na sallah فاذا كانت الامطار idan aka yi ruwa سال الوادي hanya ta kai cika da ruwa الذي بيني وبينهم ke tsakanina da su لم أستطيع أن آتي Idan haka مسجدهم an fi kowa da ikon cin da masallacin su